بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake haduwa a wannan dare na lahadi daren 20 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu sallama 445 shi gaba da karatunmu na wato littafin ko manzuma ta sullamul usul ila ilmul usul na babban malami hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullah za mu tashi baiti na 77 ko? قال الناظم رحمه الله لا تتبع أقوال كل مارد غو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان أسألنا النورن سيارة لا تتبع أقوال كل مارد ككب مغنغن دون كنغرر المارد da almarid kangararre kenan mai kunnan kashi ويتبع كل شيطان مريد كل شيطان مريد ko marid waga ta cikin hajji ke marid cikin safat ne ko wa hifzan min kulli shaytanin marid wancan wa yattabi'u kulla shaytanin marid duk dai ma'anar su guda kangararre kenan marid da dal ka karanta shi da marid mara lafiya kenan suka marid kangararre to kakkabin maganganun duk wani wanda yake kangararre ne wanda almaradatu tujadu fil jin kama tujadu fil ins akwai kangararru cikin mutane akwai kangararru cikin cikin aljannu yasa ma wani gurin Allah ya ce shayatin aljinni wal ins ko a shaydanu akwai shaydanin mutum akwai shaydanin aljanna ba kowane aljani ne shaydan ba akwai aljan akwai akwai aljinnu akwai ash-shaytan akwai al-ifrit akwai kaza kaza dai nau'o'i ne na aljan zaka karkabu maganganun duk wani kangararre gawin wanda yake halakakke mudillin mai batarwa marikin wanda ya fita daga tafarkin Allah al-marikun ana kiran khawarij da al-marika saboda lafazin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya suna ficewa daga cikin addini irin yanda kibiyar da aka harba take fita daga dabbar da aka harbe ta wato wato gwani mai karfi mai damatsa ya ya tale kibiya ya harba mawa dabba tsabar zafin naman shi har kibiyar ta fice daga jikin dabba bayan ta same ta har ma anasalama ya ce haka ɗauki kibiyar kana duba can menene tsinin kibiyar inda ƙarfen yake ko akwai jini babu jikin ƙarfen inda ya shiga cikin icen shi ma kana duba akwai jini babu jikin alƙadib shi icen kenan kana duba akwai jini sai can ƙarshe inda yake hawa jikin igiyar bakanan ne mutum yake shakku wai jini ya taɓa koko dai kalar kura ce haka da muhim kaga wannan wasafa irin fitar kibiyar da ƙarfi ne yake yi bi ablaghi yani albayan to da haka marik wanda yake ya ya fita daga tsarin shari'a ba lalle ya zama kafiri ba amma muruk yana zuwa da ma'anar fita daga musulunci sai yana zuwa da ma'anar saba mawa tsarin musulunci duka biyu to kakkai biyayya ga kowane ɗaya daga cikin wa'annan wanda yake kangararri halakakke mai batarwa dan bid'a dai duka ya hada wannan sifofin sannan marikin wanda yake mai fita daga cikin addini ko tsarin addini yanan da zanadika da mubtadi'a da ahlul ahwa'i jami'ihim mu'anidi wanda yake mai ainihin kangare mawa addini al'inad shine kangarewa da taurin kai wanda ana ana gabas yana yin yamma ga gaskiya kirikiri ya kibinta ya wukarya wanda wato ya san gaskiya ya kibinta kawai ala basira falaisa ba'da raddi dhat tibyani mithqalu dharratin min al-iman bayan mutum yayi raddin wannan bayanin da yake a fili ya ki yadda da shi to ba shi da daidai da ƙwayar zarra na imani wannan tauhidi da malam yayi magana akai tauhidul asma'i was sifat mutum yayi inkarin shi kamar yanda jahamiyawa suka yi rafdi da kuma ta'atilin sifat na ubangiji subhanahu ta'ala sai ce to wanda yayi raddin wannan tauhidi na al-asma'u was sifat masu cewa sunayen Allah jamida ne daskararru to ba shi da imani daidai da kwaya zara wannan kuma ana magana ne akan ta'mim ba a ayyana mutum guda a ce ai wani tunda yayi inkarin sifa ya zama kafiri har sai in hujja ta bayyana a gare shi amma babu shakka malamai da yawa kamar su Nu'aym ibn Hammad kamar su Qutaybah ibn Sa'id kamar su ainihin wato addarimi ba addarimi mai sunan ba Muhammad wato Abdullah bin Uthman Sa'id bin Uthman addarimi wanda yake dalibin al-Imam Ahmad bin Hanbal malami ne wanda yake yayi rubutu ya ma Bishrul Marisi raddi to shi ma ya tafi akan cewa wanda ya ta'atilun sifatu ya zamanto kafiri da yawan malamai sun ambaci haka amma wannan ba ana nufin duk wani wanda yake dan bid'a ne da bai yarda da sifofin ubangiji ba ko yake lankwasa su ala ta'ayin a cewa na kafiri ne a'a wannan kuma akwai fitina a ciki domin akwai shubuha akwai tawili akwai kaza an gane wannan ai to wannan nau'i sai ya fara kawo shi saboda me saboda galibi idan ana zance kan aqida akan ba da karfi akan al-asma'u wa sifa domin shi at-tauhidur rububiyya babu sabani tsakanin musulmai a cikin shi kai hatta kafiran farko ma babu sabani tsakanin musulmai da kafirai akan cewa Allah ya halitta Allah ke kula da halitta Allah ke saukar da ruwan sama wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-alim al-alim al-aziz in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah to kaga babu sabani tsakanin musulmi da kafiri akan wannan sabani na cikin bangaren abin da ya shafi tauhidul uluhiyya gurin Allah kadai za a bauta ma wato nan ne suka ce a suna da sauran gumakan su da za su kara dan su samu wani matsayi a gurin Allah su za su bauta wa gumakan to su kuma tsakanin musulmi an samu sabani ne cikin al-asma'u was sifat yawanci tare da cewa uluhiyyan ma gurin mafuhumin shi akwai sabani kun gane ko tsakanin ahlus sunna da waɗanda suke yan bid'a daga cikin sufaye da sauran al-firaq wad dalal zaga cewa suna bautar kaburbura amma su a gurin su wai ba bauta bane ba tabarruki ne kenan a babun at-tauhidul uluhiyyan kanshi akwai sabani gurin mafuhumin shi da ma'anar shi da kuma yanda ake iltizami da shi sannan a ɓangaren al'asma wa sifat aka samu saɓani tsakanin nihal da aka'id na musulunci bayan ahlissunna wal mu'tazila wa bainahum wal asha'ira wa bainahum wal maturidiyya wa bainahum wal karramiyya wa bainahum wal kullabiyya wa wa wa ga sunan bila adadi a babin al'asma wa sifat nan kuma aka samu saɓani wa'in can sun addala wa'in nan sun shabbaha wa'in nan sun awwala wa'in nan sun kayyafa sunna suka tsaya suka yi ifbatin abinda Allah ya tabbatar wa kanshi ba tare da wa'incan hanyoyin bata na kayyafawa ko shabbahawa ko awwalawa ko aqalawa ba an fahimci wannan to sai ya tafi ya intikali zuwa ga nau'i na biyu wanda mun saba akan fara da rububiyya ko sannan uluhiyya sannan al-asma wa sifat wannan a karatun tauhidi zalla kenan amma da yake karatun aqida ne cikin tauhidi ta aqida ai cikin tauhidi take to wannan yasa sai ya fara da al-asma'u was sifat malam yace hadha wa thani naw'i at-tauhidi ifradu rabbil arshi an nadidi أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نس الكتاب وصفوا na'am malan yake cewa haza wannan kenan wa thani nau'ayi tauhidi na biyu daga cikin bangarorin tauhidi ifradu rabbil arshi an nadidi kadaita ubangijin al'arshi daga kishiya kadaita shi a kore mushi kishiyantaka a kore mushi abokantaka da kamanceceniya ba wanda yake daidai da shi ba wanda yake yana irin abin da yake yi shine ba wanda mai ba wanda isa ya kishiyance shi to a kadaita shi daga nadid shine anniddu annadid jam'in su andad fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun falaysa ba'da na'am an ta'budu Allah ilahan wahida an tafsiriya ce wannan shine ma'anar tauhidin uluhiyya din shine ka bauta ma Allah wanda yake abin bauta shi kadai din shi mu'tarifan kana mai gamsuwa bi haqqihi da haƙƙin Allah ka tabbatar da cewa wannan haƙƙin shi ne la jahidan kakka zama mai musu akan haka karka yi gaddama karka yi inkari wa huwa allazi bihi al-ilahu arsala shi wannan tauhidin na uluhiyya shine wanda Allah ya aiko rusulahu manzanninsa gabaki daya وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل wa uzu fi sabili aka cutar da sahabban da manzannin na akan wannan tauhidin na uluhiyya yad'una ilaihi suna kira zuwa ga tauhidin mata awwalan a karan fari farkon da'awa shine ai kira zuwa ga tauhidi shi yasa ar-rabi' yake da risalar shi ko at-tauhidu awwalan law kanu ya'lamun mala a tsarkake tauhidi ai komai a hallari awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani kafin ka koyi alwala da kurkuran baki da tsarki da wanka da rabon gado ka fara sanin kai waye tukun kuma wa kake bauta mawa kuma ya ake bauta ma Allah in ba ka wasu ya zama duk alwalarka a banza ce duk sallarka sai ta zama a banza duk azumin ka ya zama a banza da yawa sun yi ai Allah ya ce bai karba ba so ba su kadaita Allah da bauta ba to saboda haka awwalan a karan fari kira zuwa ga tauhidi ake ka ce a wannan yara ne ga alkumanul hakim me ya fara kiran ɗin shi ya bunayya la tushrik billah ma'a hadathati sinnihi yaro karami ne amma kuma yace ya bunayya la tushrik billah so da fitrar Allah ce zai gane wani ma ya koya mai banna ya rike balantana abinda Allah ya dabi'ance shi akai na tauhidi da kadaita Allah farkon abin da za a yi kira zuwa gare shi tauhidi da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma nan ta farko kafin a shar'anta shekara goma cir kawai tauhidi ne zalla ba a fazancen ma hukuncin ayi sallar dai amma ba za a ce in baka yi ba akwai zunubi ba ma a koyar da raka'a kaza lokaci kaza ba azumi zakka wani duk daga bayan kadaita Allah tukunna da bauta awwala an fahimci wannan ayi awwala wa anzala alkitaba wattibiyana Allah ya saukar da alqur'ani mai girma ya saukar da bayanai na wannan alqur'ani wannan wawun za ta iya zaman cewa wawul ataf wa anzala alkitaba wattibiyana ko ya zama wawul ma'iyya ya saukar da qur'ani tare da bayanin da ke cikin shi wa anzala alqur'ana wattibiyana ya zamanto wawun tayi ta'sisi ne ba ta'ayidi ba ma'ana ya saukar da qur'ani kuma ya saukar da attibiyan da haka zai iya yiwa a fassara shi da hadisi kuma yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kuma shi alqur'ani shi kai shi tibiyanan ne ko tibiyan ne haka Allah ta'ala ya ambace shi a cikin alqur'ani tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin cikin Yunus ko to saboda haka ya saukar da alqur'ani wanda ke dauke da bayanin duk wani alkhairi ma'ana wattibiyana gani na ya dan kau aiwa wa anzala alkitaba wattibiyana min ajlihi saboda wannan tauhidin alha damir ya'udu ila ila at-tauhid at-tauhid al-uluhiyya ko tauhid ifrad rabbil arshi an nadidi to ya saukar da qur'ani ne fa dan kula da janibin tauhidi da aka daita Allah min ajlihi wa faraka al-furqana ba wa farraka ba kun san farraka daban faraka daban an ce farraka ya rarraba ko farraka yufarriqu tafriqan wa tafriqatan amma faraka yafraku aw yafriqu eh farakan shi kuma wannan ma'anar shi shine bayyanawa wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila duk da akwai qira'ar ibnu abbas wa qur'anan farraknahu shine ma'anar wato an saukar da shi munajjaman yani waqtan ba'da waqtin wa munasaba ba'da munasaba wa miqdaran ba'da miqdar wa halum majar ko kuma faraqnahu wadda qira'ar jumhur kenan da ma'anar bayyanahu wa awdahnahu wa sharahnahu wa fassalnahu to mun yi bayanin qur'ani kenan anan gurin wa faraqal furqana yani wa bayyana al-furqan yayi bayanin ayoyin cikin al-qur'ani mai girma kun gane ko فرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى Allah ya kallafa wa manzansa sallallahu Alaihi wasallam wanda yake zaɓaɓɓen Allah, al-mujtaba, ya ɗora mushi aikin mai, qitala man anhu tawalla wa aba, ya ƙar wanda ya kau da kai daga tauhidin nan ya ƙi yadda da shi, a yaƙe shi. Manzo Alaihi ya ce, Umirtu an uqatilan nasa hatta yash, hatta yashhadu an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل ذاك أن أمرتش يياكي كافري هسيس يدد توحيد حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله har sai ranar da tauhidi ya kasance an tsarkake shi ga Allah shi kaɗai ɗin shekar a haɗa shi da kowa kuma ya zamanto tauhidin nan a ɓoye da bayyane ga Allah kaɗai ake yin shi dukkahu wa jillahu addinin nan kaɗan ko mai yawa Allah kaɗai za a nufata da shi sannan ne za a daina yaƙar kafirai shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kaga hatta ya fitina ma'ana shirka har ya zan babu wani shirka a ban ƙasa na'am sai malam yace wa hakaza ummatuhu qad kullifu aikin ba kan manzo Allah kadai ya tsaya ba sallallahu alaihi wasallam hakan nan al'umma shi su ma an daura musu biza an daura musu wannan aikin fi nassil kitabi usifu ko kuma biza fi nasal kitabi usif da haka aka siffanta su a cikin nassi na alqur'ani ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah la yasiffanta bayin Allah na kori da cewa alladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun ya siffanta su da cewa إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الله يسوف أن تأسدك يا توحيدي دنيسا تشركا جعلني الله وإياكم منه بفضله ومنه وكرامته وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهبت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنذير نعم التي وقد حوته حوت وقد حوته لفظة الشهادة من, ال... ما الذي حوته لفظة الشهادة أه؟ توحيد الألوهية يا إخوة وقد حوته الضمير أيضا يعود إلى إلى ذاك التوحيد الذي نتحدث عنه نحن في صدد البيان عنه وقد حوته لفظة الشهادة لفظة الشهادة هي الفاعل والذي هوته هو التوحيد التوحيد الألوهية كو لفظ لا إله إلا الله تتي لفظة الشهادة كو أه؟ كو يشرو لفظة الشهادة تتي لا إله إلا الله تتاكم شي توحيد الألوهية wannan ma raddi ne ga wasu daga cikin almutakallimun min al-asha'ira mazbala da ta mutakallimu bolasu ta hada asha'ira mu'tazila duka suna cikin to su suna ganin la ilaha illallah ma'anar shi la khaliqa illallah babu mai ikon halitta sai Allah kaga wannan tauhidin ma ai su Abu Jahal sai su zama mu'minai ko ba haka ba daga la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah to ya ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah shine tauhidul uluhiyya shine yace lafzatu shahada ta kunshi haka ta kunshi ma'ana ta tauhidul uluhiyya واضح فهي سبيل الفوز والسعادة ذاك إتا لا إله إلا الله كوشي توحيدنا لا إله إلا الله شيني هنير سيرا دا هنير ربوتا inda ba ka so ka sha wuya ba ka so ka shiga cikin kunci da matsatsi kawai ka rike tauhidi wato in kana so ka zauna da Allah lafiya duniya da lahira in kana so ka haɗu da Allah salin alin to fala taj'alu lillahi andada فمن كان يرجو لقاء رب ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد شاوراتي فألا يبا أما جارة كاين كني yace duk wanda yake so ya hadu da Allah salin alin ba ko ƙwarzani ya aiki na ƙwarai kar ya sake ya hada Allah da wani a cikin bautar shi ko ya za a yi da kai ko za a gutsitsira ka kakkai shirka ko za a babbaka ka kakkai shirka karka sake ka hadu da Allah kana mai shirka in ji Allah wala yushrik bi ibadati rabbih fa hiya sabilul fawzi tace hanyar tsira was sa'ada da hanyar samun natsuwa da walwala da nishadi da Allah ka datar da mu man qalaha duk wanda ya faɗi la ilaha illallah alqawl mutlaq la yakfi mutlaqul qawl kawai kace la ilaha illallah shikenan ai da ita fir'auna ya cika amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il aga nafiyan wa ithbat wa ana minal muslimin kaga hadda tawkidi ko kara karfafawa amma Allah ya ce ƙarya kake lokaci ya kure al'ana wa qad asaita qablu kuntum minal mufsidin munafikai sun fade ta amma da ke ba da gaske suke ba kenan dole akwai quyut akwai wasu dabaibayai akwai wasu code wasu security code wani pin code da dole sai mutum ya san su ya kiyaye su ya rike su sannan la ilaha illallah ta mai amfani shi yasa sai yace man qala ha bai tsaya nan ba sai yace mi mu'taqidan ma'ana duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana kudurce da ma'anarta wayan ga gaugaun jahilai da suke la ilaha illallah su hana ka su ko su hana ka bacci har tumakin unguwa su razana ba su san me suke cewa ba miskinai ka san me la ilaha illallah ta kunsa inda za ganna ba su san me suke cewa ba da zai yi tuntube in ya gama wannan ihun da zai yi tuntube sai ya kira wani shehu ya kaga jagob kenan ta warware ta warware aka wanda magabata suka ce la ilaha illallah ta ce mabudin aljanna amma kowane mabuɗi yana da haƙora da haƙoran sun cinye ba zai buɗe kwaɗan ba to daga cikin abin da zai taimake ka la ilaha illallah ka ta cece ka ka san ma me kake cewa tukunna shi yasa su quraishu da ke larabawa ne aqha wa idza qila lahum la ilaha illallah ma me ke faruwa istakbiru da an ce ku ce la ilaha illallah sai su fara a kamanya su fara girman wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ta ya zamu bar bautar gumakanmu kaga annabi fa bai ce musu utruku alihatakum ba ko cewa yi kulu la ilaha illallah sai suka fahimci la ilaha illallah ma'anarta ya kunshi a bar duk wani lata da uzza da manata da hubal da duk wani gunki a watsar da shi a rike Allah to amma shi wannan ya kwana dare yana la ilaha illallah yana kudurin hoton shehin shi zai cece shi zai kare shi kaga bai san la ilaha illallah ba to dole kai i'tiqadin ma'anarta ka yadda ba abun bautawa da gaskiya sai Allah daga zuci har harshe har gabbanka a aikace haka kake baka kokonto baka daute baka shakku baka inda inda gurin tabbatar da ita mu'taqidan ma'ana wa kana amilan bi muqtadaha sanin kadai bai wadatar ba kuma sai yayi aiki da abin da ta hukunta wato ko da ka yadda da ma'anarta kamar yadda abu ɗalib ya yadda da ita amma bai yi aiki da ita ba sai bai tsira ba amma ya ce wala kad da'autani wa alimtu annaka nasihi wala kad sadaqta wa kunta qidama amina yace ka kira ni zuwa ga addinin da innahu min ahsani adyanil bariyati dina kaga ya yadda da la ilaha illallah lakin lam lam yanqad bi jayu ba bai miƙa wuya ba bai yi aiki ba to mutum ya yi aiki bai muku ta zaha da abin da ta hukunta ta hukunta duk wani abin da ka sani da wanda ba ka sani ba shi ɗin ba abin bauta ba ne ba sai Allah duk wani halitta mutum ko aljan ko mala'ika duk girman shi duk matsayin shi ba a bauta mushi daidai da ƙwayar zarra na bauta bai cancanci a bauta mushi da ita ba sannan kuma ka aikata haka ka yadda kuma kar a ganka kana shirka ne kun gane ko wa kana amilan bi muqtada fil qawli cikin magana kar kai rantsuwa da wani Allah kar kai ma wani Allah alwashi wal fi'li da aiki a aikinka ya zamanto tauhidi ne zalla ba rabon wani Allah a cikinsa wa mata mu'minan kuma ya mutu yana mumini dama al-ibratu bil khawatim yub'athu yawmal hashri najin amina to wannan za a tayar da shi ranar alkiyama yana kubutacce kuma yana amintacce Allah ka kubutar da mu ka amintar da mu da abun bayin dan adam bane ya sha karfinka fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wa hadat ilayhi domin ma'anar la ilaha illa Allah wanda ta yi nuni zuwa gare shi bisa yaqini shi da babu shakku cikin tauhidi fa bisa ya ƙini wahadat ilaihi kuma ta shiryatar zuwa gare shi allaisa bil haqqi ilahun yu'bad shine a haƙiƙanin gaskiya ba wani abun bauta da ake bauta mawa ba wani abun bauta da ya cancanta a bauta mishi bauta ta haƙiƙa illal ilahul wahidul munfarid sai dai abun bautan nan wanda yake shi kadai da ya kadaita bil khalqi shi kadai ya kadaita da halitta wannan kowa ya shaida Allah ne ke halitta wa rizqi ya kadaita da azurtawa inna Allahu war razzaqu bil quwwati al matin wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin arzikin kowa na hannun Allah da na mutum da na aljin da na dabba da na tsuntsu da na kwaro da na kowa wabitta dibiri kuma shi kadai ya kadaita da gudanar da al'amura kaga zafin nan da muke ciki ba mai iya rangwanta mana shi sai Allah Allah ka rangwanta mana talaucin nan da muke ciki ba mai iya sassauta mana sai Allah Allah ka sassauta mana mun tuba mun sadu da mun mika wuya rashin lafiya ne ba mai iya sauke maka shi sai Allah kowane kalan hali da kake ciki ko duniya ke ciki ba mai iya sauya shi sai Allah yasa yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum binahar hmm tabiin nako in ja'ala Allah alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya ko kace bi bilay bi dhiya ni nace bi nahar ko na kwafsa kun kwafsa NNL an yi wawo Allah ya ce da Allah zai mai da dare tutur yanzu da rannan da muke ciki ya ce ba za a waye gari ba akwai wani injiniya da ya sai ya kawo hasken yini wallahi babu shi babu shi har duniya ta nade ba kuma da halaka za yi da suna cewa in dare yayi kasan teku sanyin shi ke karuwa to da za a ce babu hasken rana wadda duniyan nan kaso biyu cikin uku duka ruwa ne to sanyi zai halaka wanda da za a bar zafin rana to shi ma zafin rana in ya bugi ruwa zafi ke ke tasowa ko to shi ma da zafi sai ya halaka amma sai Allah ya kawo yini ya kawo dare kawo haske kawo duhu don don mu amfana lamun gode jalla ani shariki wan nadhiri Allah ya girmama ya fi karfin a ce yana da abokin tarayya ko wani makamanci nazir makamanci ba shi da wannan an gane ko inda ga saboda lokaci za mu bashi haka sai mu tashi wa bishiru da saba'atin qad qayyidat wa fi nusus alwahyi haqqan wa radat aina sharuɗan yana da kyau a fahimce su da kyau sharuɗa bakwai din ko subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum